الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في عقوبة الغالي babin da ya zo na bayanin hukuban da za a kema wanda ya ɗauki kayan riban yaki wa in kanal hadisul warid fi hadha sanad fihi da'fun walakinahu akhrajahu ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa ibn abi shayba sunan ibn mansur wa ibn abi shayba wa ibn adi kullu haula rawahu hadha al hadith ولكن فيه ضعف لضعف صالح بن محمد بن زائدة قال قال حدثنا سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي من وجدتموه غل فاضربوه واحرقوا متاعه don da ka same shi ya saci kayan riban yaki a zane shi sa'an nan kuma a ƙona kayan shi babu filghali iza ja'a bima ghalla bihi bayan ya sace ko ya ɗauke ta kuma sai dawo da shi قال أخبرنا محمد بن حاتم المكد المك مكتب قال حدثنا القاسم ابن مالك قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جي منظر الله صلى الله عليه وسلم لا نهب ولا إغلال ولا إسلال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة قال أبو محمد الإسلال السرقة يقول لا نهبا با واوسا با كواتي با منيني ولا إغلال با ساتن دوكير با بزا أي قلولي با ولا إسلال بزا أي ساتا با ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة duk wanda ya ɗebi kayan yaki riban yaki ba da izini ba zai taho da shi ranar tashin alkiyama هو قال باب في الغال إذا جاء بما غل به إن يدوك يداو يداو دشي يكاو تبميك باشي باو باو تكلم cikin wannan hadisin da ke nuna bayanin haka ya za a me za a ya za a fahimto wannan ma'anar ha saboda me أين محل الشاهد باب في ألا تقطع الأيدي في الغزو باب دي زونا a cikin yaki ba za a yanke hannaye ba a yanke hannu don mutum ya saci wani abu قال حدثنا بشر ابن عمر الزهراني قال حدثنا عبد الله هو ابن لهيعه قال حدثنا عياش بن عباس عن شويم شويم شويم بن بيتانا عن جناد عن جنادة أو جنادة عن جنادة بن أبي أمية قال لولا أني سمعت ابن أرطاح يقول بعد الناجي ابن أرطاح أنا فدرتي قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبس ناجي منزو الله sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa la tuqta'ul aidi fil ghazwi laqata'atuha ba don manzo Allah ya ce ba za a yanke ba da na yanke hannu in ai sata ma a cikin yaki sai a yanke babu wani babi daban kuma fil amili cikin ma'aikacin musulunci ne aka ce je taro zakka ko sadaka idza asaba fi amalihi shay'an kai ka je waje kaza ka karbo zakkansu ko ka je waje kaza ka karbo kaza sai ya je ba aiki kenan aka saka shi aiko to da ya je ya dawo sai ce to ka ga ga kayan ku nan wayannan kuma duk tarin dukiyar nan da kuke gani kyauta aka ba ni me ke hukunci ya halatta masa to za mu ji ko قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم استعمل على الصدقة استعمل استعمل عاملا منذ الله ne ya nada wani ma'aikaci ya ce ya je ya karbo zakka sadaka ala sadakati fa ja'ahu al-amilu hina faraga min amalihi da ya je ya gama aikin sa ya dawo faƙala sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haza lakum ha harfu tambi za ismul ishara haza lakum wa haza uhdiya li wannan kuma kyauta aka bani ya karbo kayan da aka aikin da yayi aiki ko bai yi ba ya aikin da ya ce gashi nan haza lakum wa haza ahudiyya li wannan kuma kyaututtuka aka bani kyauta aka bani to ya za a yi fa qala an sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa halla qa'atta fi baiti abika wa ummika fa nazarta ayuhda laka amla me har ka zauna gidan iyayenka ka gani aka ma wannan kyauta ka zauna gidan iyayenka ka gani mana a baka wannan ki aka ma wannan kyaututtuka ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله يفشي عشية بعد الصلاة على المنبر سيتاشي باين صلى أكم منبر كو صلى أزهر كو لا أصر فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله أثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد إن كان أي حكة مسألة تنا لغير ما كينا laraba su sun san wannan kima amma ba'adu duk abin da kowa ke sai ga kowa ya bari ya ba da aron kunni har ce wa qad alima al-hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'adu anni khatibuha ai sun san cewa har in nace amma ba'adu sun san abin da zai biyo to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazi huwa afsahu al-arab da yace amma ba'adu sai ce fama balu العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي me yasa ma'aikaci za mu sa shi aiki ya je in ya dawo ya ce ga namu kuma wannan shi kyauta aka ba shi fa halla qada fi baiti abihi wa ummihi to me ya hada ya zauna gidan iyayensa fa yanzura ayyuda lahu amla ya gani za a kawo mishi kyautan ko ba za a kawo ba wallazi nafsu muhammadin biyadihi rantsuwa kenan ko والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم محمد أي مفرد العلم كده خفضت كل مكان بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي يا محمد صلى الله عليه وسلم لا يغل أحد منكم منها شيئا babu wanda zai je ya yi gululi cikin wannan ayyukan da aka saka shi illa ja'a bihi yawmal qiyamati yahmiluhu ala unqihi sai dai waɗannan abubuwan da ka je kai gululi din nan zaka taho da su ranar tashin alkiyama kana dauke da su akan wuyanka in kana ba'iran ja'a bihi lahu ruqa'un in rakumi ne zaka zo da rakumi na kan wuyanka yana kukan rakuma wa in kanat baqara insaniya ce kuma ja'a biha laha warun za ka taho da ita ranar lahira kan wuyanka tana kukan shanu wa in kanat shatan in tinkiya ce kuma za ta zo tana kukan timakai ja biha tayar faqad ballagtu tabbas na isar da sako qala abu humaydin thumma rafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi hatta inna lananzura ila ufrati ibtayhi manzo Allah ya daga hannunsa sama har muna ganin bangaren hamatarsa قال أبو هميد وقد سمع ذلك معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فصلوه زيد بن ثابت شيما يا جي wannan magana tare da ni ku tambaye shi ku ji duk sa'an da dan adam ya ce ba abin da yake bukata ba abin da yake da buri ba abin da yake sai tara kudi to ya halaka inda zai halaka ke halaka kenan zai karya zai yaudara zai ci amana zai ci amanar kasa zai ci amanar duk yaudara zai ko kun san duk mutanen arewa shi ɗaya bayan ɗaya duk yaudarar kansu suke yi arewa ana cutar mu arewa waye yake sadaukar da dukiyarsa ko rayuwarsa ko na abu nashi akan arewa ku ke morar arewa saboda arewa za a dada ku ko za a baku wane ne ya cire dukiyar shi ce ya ba arewa ko ya gyara arewa ko ya yi wani abu ma arewa zai amma sanar da sunan arewan ake karba sa'an nan kuma ba za a yadda a tsaya tsayin daka yadda za a yi a ga arewan nan ta fito ta fi ko ina ba a'a in ka ji an ce arewa ka san arewa arewa ke da ko ina arewa ta ke dama haka ne mana gabas yamma kudu ba arewa ba kowa a jihonsa ne arewan shi da shi da iyalansa da komai da komai amma ita arewar wayanda suka kafa ta ayan san su ko wayanda suka yi mata abin arziki ayan san su ko to abin da suka yi da ma an iya an kiyaye su ba su salwanta ba to da ayi kokari ba haka bane ba babun fi qabuli hadayal mushrikina babin da ya zo na karban kyaututtukan mushrikai kyauta in mushriki ya bada kyauta za a karba ko ba za a karba ba qala akhbarana amr ibn aun qala anbara umara ibn zazan an thabit an anas ibn malik anna malik zi yazina zi yazina ko yazana yazana eh eh duka zi yazana ne ahada ila nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tufafi akhadha bi thalathatin wa thalathin ba'iran wannan tufar ya saye ta ne da rakumma 33 aw thalathin wa thalathin naqatan faqabilaha sai manzon Allah ya karba manzon Allah ya karba ko akwai shirye-shiryen da ake yi ba kowa ke ankalta da wannan abubuwan ba sai a shiga hayaniya don kana wa'azi baya nuna cewa ka san halin da kake ciki ko ka san halin da ake ciki fa ana nan ana shirya duk sa'an da ake son a tashi hankalin mutane ko kar a zauna lafiya ko kaza kaza kaza kaza sai kaga an shigo da wayansu mas'aloli da za su shagalatar da mutane zancen hijabi zancen nikabi zancen gaira yan kirista zancen yin kaza matsaloli ne da yawa ga su da gangan ake fitowa da su don a shagalar da mutane a ɗauki hankalinsu kan abin da ba a son su san ana yi ko a hada fitina tsakaninsu su kasa zaman lafiya duk wannan sababin shi abin da yasa ake kawo shi wata ta je saboda hijabi nikabi an kore ta wata ta je eh haka ne ta yi domin me ya amfani ana yaɗawa ɗin saboda a tada hankalin mutane a kasa zama lafiya musulmi da kirista mata waɗanda suke zaune gari guda ko kasa ɗaya ko menene da menene duk wallahi ganganci ne da gangan ake kirkiro wannan ba wai abubuwa ne da suke tabbas ba ana yin wannan ya fi shekaru nawa nawa daban iri iri da jimawa akwai wani program da ake cikin rediyon kano dausayin musulunci an tuna ko za su zo da wane ne da wane ne da wane ne ana fatawa ana fatawa ana fatawa malar wani ne shi da dan uwansa ke zaune gida ya je Lagos kafin ya zo dan uwan yayi kaza kaza kaza kaza kaza nace waɗannan tambayoyin duk daga sabon gari ake shirya su duk cikin birni ai mana duk cikin birni kowa yana zaune ne da dan uwansa ko da ubansa ko da babbansa da an fadi wannan magana sai kowa ya me ya shiga me ya shiga tashin hankali to abinda ake nufi kenan eh haka ake gaban malamu tare a tamma Allah jikansa da gafara da ce wayannan shi tambayoyin duk shiryo su ake daga sabon gari ba abubuwa ne da suke da suke tabbasa suke faruwa ba in sun faru ma to me amfanin fada duk fadar abin da ake mara kyau shi ke haifar da yawan yin sa da yawa wani daga fadar an buda masa kofa kenan an koya masa kenan an yi masa kaza kenan an yi masa kaza kenan to wanda ya kaza da aka ce an kama shi mai aka yi mishi babu ko an yada an yada barna kenan kuma duk sharrin fitowar wannan abin ne ke da kuma waɗanda suka yi sun san da abin da ya sa suka yi kai ne kake abuwa manufa amma su suna komai za su yi da manufa farko dai kaga duk wanda ke rike da waya kowane ne mai shi sai dai ya yi sauki an raba ka da yadda kake lazimtar alkur'ani da a jihonka yanzu haka yake yadda kake bata lokaci akan waya haka kake ma alkur'ani ba za ka iya ba an riga an shagalar da kwakwalwarka an shagalantar da kai abubuwa nan da kake so ka kalla su za a kawo maka ka zauna awa ɗaya kana ta yi da ka ɗauko alkur'ani minti biyar ka gaji me yasa ba waya ba ce waya ce sababi amma ba waya ba ce me yasa duk abin da za ka yi duk abin alkur'ani za ka ɗauko ko wani abu na ibada akwai takalifanci a ciki ina mana takalifanci nauyi to duk abin da yake da nauyi kuma raya yake ji da kyar yake shi yasa ka tada ƴaƴanka su je asuba kuma menene da menene yana ba su wahala amma zona suna suna suna kallon talabijin har karfe 1 biyu karfe 2 na dare yana da sauki saboda me saboda duk abin da zaka ce su yi nauyi kake dora musu amma in za su je zauna da abokansu kan kwalfiti suna ta kyakyata da dariya babu wani abin da yake da nauyi a gare su yasa sun fi son wannan to shi su ma su kirkiro in za ka dame su shi su tashi sun san lokacin da za ka zo kwanci shi su zuba ruwa wajen sha a sun tashi sun yi alwala to kana tashi ya amsa so ɗai shi kenan kana fita ya koma ya kwanta ko ta koma ta kwanta to kullum kuna shiga tashin hankali da ƴaƴa da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata saboda me saboda abinda yaro ya fi jin shawaran abokin shi da na iyayensa saboda me saboda iyayensa za su kar kai kaza yi kaza kar kai kaza ina ma nan wannan taklifanci taklifanci nauyi zuciya ba ta son wannan amma zuciya ta fi son inda ba nauyi ka je kai abin da ka ga dama to shi yasa in aka kawo maka abin da babu nauyi ciki sai ga an ja hankalinka ya fi karkata zuwa waje an fahimta to ciki ne za ka karanta abubuwan da ba a tab tun da aka fa duniya ana barna yanzu aka fara barna ana yi amma ba mai ji ba mai gani shi ke nan zai amma yanzu wacce ba ta isa ma a shaurare ta ba ko bai isa a shaurare shi ba shi a bugo cikin ka bude ka gani ka karanta a faɗi abubuwan da hankali ma ba zai ɗauka a ce mutane suna yi ba kuma gashi suna ta yi to sai ka ga abin yana da fadada yana da fadada kuma ba wanda zai ce dan me ba wanda zai ce dan me dan ainihin tattalin arziki shine aka san masu rike da shi amma ainihin addinin wa ke rike da shi amana ce hannun wa yanzu to kun ga kun dauki alhakin malamai kun dauki alhakin malamai ma'ana tattalin arziki a yi tarabawa ana facaka ana komai malami kwandala baya samu a ciki amma wahala sai a ce malamai a yi musu adalci ba a yi musu adalci ba kuma kasar rayuwar da ake ciki yanzu in ba mulki ne da kai ko kuɗi ba wa za ka yi magana ya ji wa za ka tsawata ma yanzu to yaya aka basu su masu yaya aka yi tattalin arziki na hannun waɗansu sannan wa haɗe? an yi adalci? wallahi ba yi adalci ba kamar birnin kano kowa ya san tarihin kano da addini da komai yanzu addini hannun wa yake a birnin kano ya fito ya tsawata ya hada wane ne aha wane ne gwamnoni baki daya gwamnoni da ake yi abinda ke gabansu shine tattalin arziki siyasa ke gabansu ya za a yi a yi siyasa ya za a yi a samu abin da ake so ya za shi ya shagalatar da su masarauta kuma masarauta kuma ya za a yi a bunkasa sarautar ya za a yi a birge ya za a yi kaza kaza kaza kaza kaza to yaushe suke da daman kuma kula da wannan abubuwan da lokacin kirsimeti ya kai za a amsa gaisuwan kirsimeti za a karbi abincinsu za a yi menene da menene da menene a je a yi ta surutai abubuwan da ba su da ma'ana tattaura su duk bata lokaci ne a je ana ta fitowa cikin cikin menene da menene ana ta fada ana ta fada duk ba lallai bane ba wannan abubuwa ba ba lallai bane ba ba lallai bane ba ma'ana kuna tare da mutum shekara nawa kuna aiki in aka azumi ya kai ya zo ya gaishe kai ka kaza ya shikenan Christmas ya kai ba za ka gaishe shi ba me kenan ka nuna wannan aka ce don ka jawo hankalin sa ma sai ka bashi me zakka wal mu'allafat ina ba rawal mu'allafat qulubuhum to abin da ake so za ka yi wa'azi ko za ka karantar ko za ka yi juba ko mene da mene ne ka san halin rayuwar da kake ciki mai duniyan nan ke ciki suwa ke sarrafa duniyan nan me suke nufi wa'annan abubuwa da suke zo ana tattaunawa tabbas ne lalle ne ina suka fito suwa ke yin su suna da manufa a kanka kai kuma sai ka je ka ɗauka ka yi ta yaki ka yi ta yaki kana ja ma kanka rigima kana yi ma addinin musulunci illa yaushe yaya za a yi ka wanke kanka kuna aiki da shi shekara ashirin watakila mai gidanka ne ma uban gidanka ne wurin shi kake aiki ya ga azumi ya kai kama abin sallah ya kai kama ya ma komai sai kirismata ya kai wai ka ce mishi na kwana ko ya gaske barka mu da shekara shine ya haramta yaya za ka me kake nuna mishi kenan kiyayya kenan ne eh sai ya ɗauki mataki a kan mutum ku قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال بعث صاحب أيلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب يأيك مصوتك دوسيك وأهدى له بغلة بيضاء يباشك يوتن الفدرة فرأ فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منذ الله يربط مش جوابي وأهدى له بردا يا باشا مي ما يافي كوجل أها كومي باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بالمشركين manzo Allah ce mu ba ma neman cika taro da mushrikai alal mushrikai nasta'inu muna neman cika taro su taimaka mana to in ka fassara zahirin hadisin sai ka kasa fahimta sai ka duba me sababul wurud an fahimta قال الحبيب ابن إصاف وفيه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم wasu musulunta wasu ka zo to ga jama'an mu mutanen mu za su yaki ai lalle ne ya kamata mu je mu taimaka musu fa qulna inna nastahi an yashhada qaumuna mashhadan la nashhaduhu ma'ahum ai muna jin kunya muna jin nauyi mutanen mu su je su je yaki ba mu halarci yaki tare da su ba sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so mu mu je tare da ku kala wa aslamtuma sai suka manzon Allah ce kun musulunta ne qulna la sai muka ce a'a kala fa inna la nasta'inu bil mushrikina ala al mushrikina to mu ba ma neman cika taro ko taimakon mushrikai akan mushrikai kala fa aslamna wa shahidna ma'ahu yana fadar haka shi suka musulunta kuma suka halarci wannan yakin an fahimta قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن مالك ابن أنس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نستعين بمشرك هذا حديث كده بيكاو سبب ورود شبا بيكاو تكون مغنم با قال أخبرنا إسحاق عن روح عن مالك عن فضيل هو ابن أبي عبد الله هو الخثمي عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة أطول منه باب باب باب إخراج المشركين من جزيرة العرب وأن أبو ake turowa kuma hayaniya ɗin su da manufa suka yi ku kuma da kanku da kuke kun addini ɗaya hafi ne kun masu wa'azi sai wannan ce eh sai wannan ce a a ku yi mai kenan sam an kun rarrabu kenan wannan yana son ya karyata wannan yana so ya karyata wannan wannan yana so ya kunyata wannan wannan kaga an zo kamar wani abu a zo a zauna inda ba haka ake wazi ba fa ba haka ake ilmantarwa ba fa mutane suna cikin halin da kamata yayi yanzu a canza salon wa'azi da karantarwa ya tashi daga tashin hankali da rigima da hayaniya har mutane su kasa fahimta abin da ake nufi an fahimta annasihatu thaqilatun fala tarmuha jabalan wala tarmuha jadalan nasiha na da nauyi kai kuma da kazo zaka yi ma mutum sai kara mishi nauyi ka ba shi hanya ya karba kenan ko ya kauje ya tafiya sai kyale ka da yake nasiha din tana da wahala tana da nauyi din in ka zo za ka yi mishi dama nan nasiha mutum ya saba da abu shekara ɗari ko goma ko kana so ka raba shi da wannan ka ɗora shi kan abin da kai kake so abu ne mai sauki to sai ka zo taho mishi da hanyar da zai ba hanyar da za ta ba shi dama ya iya karbi wannan abin ba lallai ne ya karba ya aiki da shi ba yanzu fa ya dai shiga masa kwakwalwarsa ya fahimta to ka gaba shi da aiki kenan zai ta tunanin ya zai ya gyara ya zai ya gyara amma ka tashi cikin jama'a ka zo ka kawo magana mai nauyi mai wahala ka ce mishi kare karba kenan ka kunya tashi kenan shi ne suka ce alhaqa'iqu murra gaskiya ɗaci ne da ita faltamisu laha khiffatal bayan ku neman mata bayani mai sauki bayanin da zai sa mutum ya karbi gaskiyar ba maganar da za ta sa mutum ya sake ki karban gaskiyar ba to shi ne da'iman malamai suke buga misali da likitoci wai likitanci ne a baka magani ka sha ko ka samu lafiya ko ka samu lafiya magani kuma duk inda aka san shi daci ne da shi mutum ba shi da lafiya kuma ka mishi magani mai daci ya sha wahala su shi likitanci sai suka ce me zai hana mu rage ma mara lafiya ɗayan waɗannan abubuwan to me za a rage mishi a rage mishi ɗacin abin duk maganin da zai sha ya mishi aiki yana da ɗaci sha kawo fata a ɗalle a nade roba a ce wai kapso zai haƙe bai ji ɗacin ba ko kaɗan in ya je cike shi kuma zai yi mishi aiki ya samu lafiya ba an rage mishi an rage masa ko ba rage masa to haka ake son masu wa'azi masu ilmantarwa su ma su canza su zamo yanzu duk tashin hankali da hayaniya da raddi da menene da menene ba inda zai kai mutane ba inda ya kai mutane balle zai kai mutane sai a canza hanyar da za ta sa ana fahimtar juna an fahimta babu ikhrajul mushrikina min jaziratil arab fitar da mushrikai daga tsibirin larabawa قال أخبرنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إبراهيم ابن ميمون رجل من أهل الكوفة قال حدثني سعد ابن سمرة ابن جندب عن أبيه سمرة عن أبي أبيدة عن أبي أبيدة بن الجراح قال كان في آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتينا تكين كرشن أبن منزون الله يفداك في الدنيا أخرجوا يهود من الحجاز fitar da Yahudawa a Hijaz wa ahala Najran min jaziratil Arab mutanen Najran kuma daga tsibirin Larabawa babu fi shurbi fi aniyatil mushrikina babin da yazo na mutum zai sha ruwa ya sha da kokon mushrikai ko kwanon su ko roban su قال أخبرنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني أبو إدريس قال حدثني أبو ثعلبة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يتي نازو جمع الله صلى الله عليه وسلم سينتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منظر الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض أهل الكتاب ممنا كسن أهل الكتاب يهود ونصارى كنا فنأكل في آنيتهم زامت أبنتي أتكوانوس أروبنس أكوكوس أونا أبناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي in kunta bi ardin kama zakarta in haka zai faru kamar yadda ka faɗa fala takulu fi aniyatihim illa alla tajidu minha buddan kada ku ci cikin kwanon su ko ƙwaryen su ko kokon su ko roban su sai in ba yadda za ku yi sai da shi fa in lam tajidu minha buddan faghsiluha thumma kulu fiha in ba yadda za ku yi sai ku wanke sa'annan ku ci a cikin kwanon su babu في أكل الطعام قبل أن تقسم الغنيمة شرع مسلم كينا abin da ake ce ma shari'a abin da manzo Allah ce kayi kayi kar sojoji ne suka ji yaki suka gaji suka yi aka gama ga suna jin yunwa wai ba su isa su dauki abinci su ci ba da izinin limami in liman ya ba da izini dafa za a ci in bai ba da izini ba ma dafa za a ci ba dai a koren yawa ba aka ce a ba su da izinin yin wannan sun yi wannan sun yi laifi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان هو ابن المغيرة عن حميد عن عبد الله بن مغفل قال dulliya jirabun min shahamin yau makhaibara wannan hadisi yana tafi an zazzalo da kisu ranar yakin haibara kala fa'ataituhu faltazamtuhu da na gani shi na zo na rike kala sun makultu la'u'uti min haza ahadan al-yawma ba zan ba kowa ba faltafattu sai na waiga aka fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatabassamu ilayya sai ga manzo Allah yana dariya قال عبد الله أرجو أن يكون هميد سمع من عبد الله يتي الله يسا هميد يجيو لك عبد الله باب في أخذ الجزية من المجوس باب يزونا كربا جزية دقا مجوساوا أي أنسى جزية دقا يهود لنصارى كنكو مجوساوا أي سودا ما أبدة الأوثان ما سوبو تن أبنن داما أي دنيا دا تزو manzo Allah ya zo ya tarar da daulatul Roman wa daulatul Faris daular Rumawa su ne kasashen turai duka akan kiristanci daulatul Faris kuma akan maguzanci akan me majusawa ne ko suna bautan wuta suna ba abin da ba bautawa to da aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin ƙurarren lokaci sai aka kama da su duka baki ɗaya musulunci ya samu ɗaukaka to shine su majusawa abin har yanzu hankalinsu bai zo jikinsu ba suna son su dawo da wannan majusancin shi yasa za ka ga suna ba sa kaunar musulmai ko da wasa da sunan mahalin sunna قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن عمرو عن بجالة قال سمعته يقول لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس sai na umar bai karbi jizya daga majusa ba hatta shahida abdurrahman ibn aufin har sai da abdurrahman ibn aufin ya shaida cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha min majus hajara abdurrahman ibn auf yace na shaida cewa manzo Allah ya karbi jizya daga majusa hajar babun yujiru almuslimina adnahum wai musulmai duk girman musulmi babbatun daga khalifa har bayansa har ba har karshe masinja tun da musulmi ne in yi ma mutum alfarma a cikin addinin musulunci za a karba hassama an fahimta tashi hankali wani kafi'ar ne ne kafiri ne bai musulunta ba ko kuna kuzuri tare da shi ko kuna sana'a tare da shi ko ka san shi ko yanzu ya ce ina son ka ina neman alfarma ina son ka kare ni sai ka ce na kare ka to bai halatta wani musulmi ya zai kashe shi ba dole a kyale shi ko da ma sun jane ko musulmin ba wai khalifa ba ba sarki ba ba gwamna ba ko da ma sun jane an fahimta yujiru yujiru ala almuslimina adnahum kenan ko قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدثه أنها أم هانئ أرؤوا علي بن أبي طالب إتتكي بعد الأبار ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي ناجي وجمع الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح شكرا لك بودي مكة فقالت ستتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم زعم ابن, زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة ابن أمي دم أوانا دم هيفيا تمنى علي كينا wani ya zo ya shiga alfarmata na ce na kare shi sai na ya ce ba yadda za a ya kashe shi a yan san darajar sayin na aliko amma da zai ta fara manzo Allah ga wani kafiri na yi mishi alfarma cikin musulunci amma sayin na ali ya ce sai ya kashe shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qad me kenan bitahqiq tabbas qad ajarna man ajarti ya umma hali ummu hali duk wanda kika nema mu alfarma mu yi masa alfarma din sai na Ali ba zai kashe shi ba. Sallallahu Alaihi wasallam. Shari'ar Musulunci ke. To, amma da yake babu jagoranci, babu shugabanci shi kenan. Komai sai ya zama gashi nan yadda yake tafiya. Ma'ana tun da musulmi ne, ice aiwa ni kafirin nan ana tashi hankali na mishi alfarma a kyale shi, wallahi wajibi ne a kyale shi. dole a kyale shi an kyale shi ne don zafin kansa don aƙidarsa saboda wa ka kyale shi saboda musulmi darajar musulunci kenan to kyale shi shi ke kara ma musulunci daraja ko kashe shi eh saboda me saboda ya san an kyale shi ne don arne ne don me alfarman musulunci kenan to nan zai kara sanin darajar addinin musulunci babu fin nahayi an katilin rusuli babin da ya zo an hana jakadu a kashe su mutum aka aiko shi zuwa manzo Allah ko zuwa khalifa ko zuwa sarki ko zuwa gwamna ko da wasikan da ya kawo din abin da ke ciki ba mai daɗi ba ne to shi tun da aiko shi aka yi ba hali a kashe shi shi a kyale shi har ya koma inda ya fito to sa'an nan an tashi yaki ne to za a iya kashe shi an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن سعيد shi sa ai da an tashi hayaniya duk shugabanni suna faman kare menene NBC din su ofishin jakadancin su a karewa ne ana karewa saboda me saboda shi ai turo shi aka yi zuwa aiki ko eh قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن ابن الم... عن عن ابن معيز معيز السعدي قال خرجت أسفر فرسا لي من الشجر لا فتنا كيوة دوكينا من السهر دم من السهر أسفرت فرسي فرسا إنا كيوة شي إذا كان من الشجر وذنبه daga minas sahari mama na minas sahari da safi famarartu ala masjidin min masajid da bani hanifa sai na shige wajen wani masallaci cikin masallatan bani hanifa mutanen musailamatul kazzab ke fasami'tuhum yashhaduna anna musailamata rasulullah sai na ji suna faɗin cewa sun shaida cewa musailama manzon Allah ne فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته shi na sake dawowa wajen Abdullahi dan Mas'ud na ce ga mutanen Bani Hanifa fa Musailama suna cewa sun shaida cewa Musailama manzon Allah ne fa ba sa ilaihim shurat sai ce ina dogara ina yan sun aje a kamo su فأخذوهم فجيء بهم سيأك تهود سوء فتاب القوم فرجعوا عن قولهم شيء سكا مسلنتا سكا دين فدر والله فخلى سبيلهم سيكاليس وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحة سيكاو اي اتكيس سنش عبد الله بن النواحة فضرب عنقه ويجي أسار كنش فقالوا له تركت القوم وقتلت هذا suka ce ya ka kyale suka kashe wannan faƙala sai kawo ga abin da ya sa ya kashe shi inni kuntu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisan na kasance ina zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iz dakhala hadha wa rajulun wafidaini min indi musailama sai wannan da wa'ansu mutane da suka zo sun zo an turo su ne daga musailama faqala lahumu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da aka turo su zuwa wurin manzo Allah daga Musailama sai manzo Allah ce atashhadani anni rasulullah kun shaida ni manzo Allah ne wa qala lahu nashhadu anna Musailama rasulullah fa qala sai manzo Allah ce amantu billahi wa rusulihi law kuntu qatilan wafdan laqataltukuma da za iya kashe jakadan da aka aiko shi da na kashe fa zalika a ce ce abinda manzon Allah ya faɗa din nan tunda suna kan wancan aqidan yanzu ai ba ba jakadu bane to shine sai kashe shi wa amara bi masjidihim fa huddima yace a rusa masallacin su Abdullahi da Mas'ud kenan fa shi yayi wannan ko saboda dole rayuwa sai da shugabanci dole shugabanci kuma sai da biyayya dole biyayya kuma sai an yi adalci ake samu an fahimta sai ka yi adalci dole allah zai kinsa zukatan mutane su yi ma biyayya amma in ba ka yi adalci ba ba yadda za a yi mutane su yi ma biyayya sai dai dole ka saye su da kuɗi ko da sunan menene ko da tsoro ko da menene amma a zukatansu su ga suna son ka suna ma biyayya tsakani da Allah wannan babu ne yana da wahala an fahimta rayuwa ba za ta tafi ba sai da mai jagoranci shugabanci ba zai yi ba sai da biyayya biyayya ba za ta samu ba sai da adalci an fahimta in kana yi musu adalci Allah ne zai sa zukatansu su soka amma ba adalci kake yi ba sai kaga suna kinka sai dai su yi ta ma ƙarya da sunan kaza da sunan kaza da sunan kaza amma a zukatansu in suka kaɗaita da kai wallahi za su yi kashe ka abubuwa ne a zukata suke ai sai da sai abin da ya fito daga zuciya shi ne yake zamowa tabbas ko tsora minti da eh ha باب في النهي عن قتل المعاهد او معاهد babin da ya zo na an hana a kashe kafiran amana ba da wani laifi ba a kashe su haramun ne qala akhbarana abdullah ibn yazid qala haddathana uyayna ibn abd alrahman ibn jawshan al-qatafani an abihi an abi bakara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala من قتل معاهدا في غير كنهه أي في غير حق بغير حقيقة حرم الله عليه الجنة الله زي حرم تامش شقاء الجنة باب إذا أحرز العدو من مال المسلمين إما كيابا وقابا سكا كاما دوكير مسلمين to yaya za a yi kenan in aka zo aka yi kuma aka je aka kwato yaya za a yi قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المحلب عن إمران بن حسين قال يتي كانت الأضباء لرجل من بني عقيل فأسر الأضباء جابوها مي كرفي مي تفيا مي سيري نب ملكا ولمتنسي أكا كاماشي riban yaki wa ukhizatil aghba'u aka kwace wannan dabbar famarra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi fi wasaqihi shi manzo Allah shi ga mishi yana nan daure shi da aka kama shi din fa qala ya muhammad daga cewa shi ya muhammad ai an san bai musulunta ba ko alama ta'khuduni wa ta'khuduna sabiqata alhaji akan me za ku kama ni ku kama min dabbata wa qad aslamtu yace wa qad aslamtu kuma na musulunta to yanzu ya tabbatar da ya musulunta kenan ku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to wannan darasin yana da matsaloli guda biyu ko uku da dole sai an tattauna su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law qultaha wa anta tamliku amraka aflahata kullal falah da ka faɗi wannan maganan kafin a ribace ka da ka tsira duniya da lahira wannan maganan dole sai an nan tawili sai an samu tawili kowane hali mutum ya kinye kar musulunci shi ai me sai a kyale shi amma sai manzo Allah ce da ce wannan maganar da kai ka karbi musulunci da ka fada lokacin da kake da cikakken yanci da an karba amma yanzu yanzu kana daure kuma ka ce ka so nawa aka ka mutane a daure suka ce su musulunta to wannan malamai sun sun karin bayani dole sai ayi mishi tawili in da yake nan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na'khudhuka bi jarirati hulafaika za mu kama ka da laifin hulafaika laifin wa'ansu kenan ko to wannan magana ita ma tana bukatan sai tawili sai kowa yayi tunani me mafita wa kanat saqifun qad asaru rajulain min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala himarin alaihi qatifa fa qala ya muhammadu inni ja'iun fa'atimni sai ce ya muhammadu ina jin yiwa ka bani abinci wa inni zam'anun fasqini ina kishi ka bani ruwa in sha فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حاجتك بكاتك كينا أتو أبن شا ثم إن الرجل فدي برجلين سي أكفنشيش نمتاني بيو فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطباء لرحله سيما الله يركي دبا وكانت من سوابق الحج ثم إن المشركين أغاروا على صرح على صرح المدينة فذهبوا به فيه الأضباء sai mushrikai suka zo suka yaki a makiyayan madina inda ake kiwon dabbobi suka kwace su a cikin dabbobin kuma akwai wannan al'adba wa asaru imra'atan min almuslimina hadhihi almar'atu qalu hiya imra'atu abi dharr al-ghifari suka suka suka tafi da wata mata cikin musulmai aka ce matan sayyidina Abu Zarin al-Ghifari ce wa kanu idza nazalu qala Abu Muhammadin thumma zakara kalimatan iblahum fi afniyatihim dabbobin su suna farfajiyar su falamma kana zata lailatin qamat al-mar'atu wa qad nuwimu nawwamu anuwimu ko to da dare da dare yayi sai matan ta tashi فجعل لا تضع يدها على بئر الا رقا tana taba dabbobin duk sa da ta taba rakumi sai rakun yayi kuka hatta atat al azba hatta zo wajen wannan dabban al azba fa atat ala naqatin zalul mujarrasatin zo wannan taguwa ce da aka horar da ita aka menene da menene farakibatha thumma tawajjahat qibala al madina sai ta hau a cikin dare ta kama hanyar madina wa nazarat sa'annan tayi bakance لئن الله نجاها لتنهرن لتنهرها لتنهرنها in Allah ya tsirar da ni wannan taguwan da na hau zan yanka ta zan soke ta qala falamma qadimat almadina urifat naqa da ta shigo madina sai aka gane dan wannan ta manzon Allah ce fa qila naqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aka ce ai wannan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'atau biha annabiy sallallahu alaihi wasallama sai aka kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarat almar'atu bi nazriha da aka kawo ta sai ta ce manzon Allah wannan taguwar da na kawo nayi bakance cewa in Allah ya tsira da ni akan da zan soke ta saboda Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi sama jazaitiha ai kin muna na mata Allah ya tsira da ke akan ta ta miki wahala kuma ki soke ta aw bi sama khasta khazatha inna Allah najjaha litanhariha Allah ya tsira da taguwar ne don ki soke ta ala la wafa'a li nadri fi ma'asiyati Allah babu cika bakanci a cikin sabon Allah wala fi ma la yamliku ibnu adama aina mahallu shahidi wala fi ma la yamliku ibnu adama اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم